الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da ƙaddara wasa ne ya sake ƙaddara haɗuwarku a wannan yammaci na litinin wanda ya daidai ga uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun karanta am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila musa min qabl wa man yatabaddal bil iman faqad dhalla sawa'a sabil wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wadda kasirun min ahalin kita na'am
bismillahirrahmanirrahim wadda kasirun min ahalin kita bilau ya rutuna min ba'di imanikum kuffawan hasada kuffawan hasadan من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتودى كثير من أهل الكتاب da yawa daga cikin ma'abuta littafi sun yi mangar sun yi burin lauya hudu na kurkufara da mama ne sun mayar da ku kafirai min ba da imani ko bayan imanu hasadar min inda an fusihin don hasada da gaban kawunansu min ba da ma ta bayyana lahumul haƙu bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su fa'afu ku yi rangwani wasfahu ku kau da kai hatta ya ce Allah bi amrihi hadde Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da al'amarinsa a cikinsu inna Allah qadirun ala kulli shay haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana bayani akan abin da ya shafi alaƙar mu da Yahudawa Allah ta'ala yana sanar da mu mu shiga cikin taitayin mu san zaman da zamu da Yahudawa Yahudawa a kullum ba sa nufin musulmai da alkhairi kamar yadda a aya wanda ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mata ya bayyana mana wato wata halayya daga cikin halaye na yahudawa wajen abin da ya shafi yadda suke tambayoyi a ba kuma su saba bayan an ba su amsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ja kunnan wannan al'umma kada ta zamanto ta yi koyi da wannan halayyar wadda take mummuna ta tambaya da kuma rashin yin aiki da amsar da aka bada sai Allah subhanahu wata'ala ce wanda kathirun min ahlil kitab wato da yawa daga cikin ma'abuta littafi sun yi burin lauyan dunakun kuffara da ma ne su mai sheku kafirai su bayar da ku kafirai min ba'ali imani bayan kun yi imani wato yahudawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani wato yahudawa alaƙarsu da musulmai alaƙa ce ta zagon ƙasa a kullum fatan da suke shi ne alkhairin da bayan Allah musulmai suke ciki na musulunci da kwanciyar hankali su janye musu wannan alkhairi su koma waɗanda suke mutu ne waɗanda suka mutunce wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ahalin kitabi yahudu da nasara wanda shi ne ra'ayinsu ga ‘yan uwa musulmi duk wani bayan hude ko duk wani kirista da za ka ga ya yi maka abu kada ka taba tunanin cewa ya yi maka ne don kai kan da shi ya yi maka ne saboda wata maslaha shi wanda shi yake so ya cimma wannan gurin nashi na haka sai ya zamanto a duk lokacin da bayahude ko kirista zai zo da wata hubba ta yi tallaba maka a tunaninka tallaba maka daidai shi ba a tunanin shi akwai wata garabasa da yake so ya boru da ita a wannan taimakon da zai bada saboda wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a nan da yawa daga cikin ahlul kitabi sun yi burin ina ma ma a ce sun mayar da mutulu sun mayar da ku kafirai min ba'di imanin bayan kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sun yi fatan haka ba don komai ba hasadar min inda a fasi saboda hasada daga gaban kawunansu wato wannan yake nuni akan cewa yahudawa da kirista da kiristoti sun san cewa abinda musulmai suke ciki alkhairi ne suna cikin musulunci suna ba'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto yaya za su yi su kwace wa musulmai wannan alkhairin da suke ciki su raba su da shi shi ne su dinga fatan su dawo su juya hannun abu baya yadda da suke bautar gumaka su dawo kuma su ci gaba da bautar gumaka su daina bautar Allah su ba da wata wannan kuma saboda hasada wanda dama hasada ɗaya ce daga cikin halaye na ahlul kitabi wanda musulmai suka roko daga wajen ahlul kitabi hasada kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a kanta ciwo ne wanda yake mai girma lokacin da hasada ta zamanto ta shiga cikin al'umma zai zamanto al'umma alkhairin da suke cikin shi na zaman lafiya da lumana ya kau kamar yadda hadisin bamra ibn sa'laba wanda yana cikin al-mujam babrani al-kabir ya tabbatar da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahassas mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi mai girma matuƙar dai ba su yi wa junansu hasada ba lokacin da ya zamanto musulmi suna yi wa junansu hasada ɗan kasuwa yana yi wa ɗan kasuwa abokinsa hasada malami yana yi wa ɗan uwansa malami hasada almajiri yana yi wa almajiri ɗan uwansa hasada aboki yana yi wa aboki hasada sai ya zamanto ni'imar da suke ciki ta alkhairin da suke suka samu kansu a kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya kwace shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce iya zaman lafiya da kuma cin alkhairi shine matukar dai muku wa junan ku hasada ba hasada ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce iyakun wa zanna fa'inna zanna aka zabul hadith wala ta jassasu wala ta hassasu wani musulmin wala ta nafasu walahuma wala ta najashu wala ta hasadu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولمسلم في رواية ولا تقاطعوا ولهما وكونوا عباد الله إخوانا ولمسلم في رواية كما أمركم الله ما يجي صلى الله عليه وسلم يجي إياكم والظن كشيلنكم دممونا زتوغ ينقومكم مسلمين idan ka ga ɗan uwanka musulmi a cikin wani yanayi ka kyautata mai zato kada ka munana mai zato ka shelinku da munana wa junanku zato don fa'in na wannan akzabul hadith ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce zato wanda yake mai muni shi ne zancen da ya fi kowane zance zama ƙarya abinda ba ka da tabbas a kai da zamanto ka saka bakinka a ciki kaga dan uwanka musulmi a wani guri maimakon ka kyautata mai zato ka ce na Allah kaza ne ya kashi na alkhair sai ka ce to ai dama wa da dan balewa ne bai dace ba ka kyautata wa dan uwanka zato lokacin da ka ganshi a gurin da kake ganin guri ne na mutanen banza to la Allah kaza ne ya kai shi la Allah kaza ne ya kai shi la Allah kaza ne ya kai shi ka samu waɗansu wato tunani na alkhairi ka yi ga ɗan'uwanka musulmi a wannan wurin. da Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wala ta jassasu wala ta hassasu kada ku yi wa junanku bincike kada ya zama to ka zama mai ta jassas mai bincike kullum kai sau kake sai ka ga kwakwaf komai naka kasawa wancan ido kasawa wancan ido kasawa wancan ido sai ya zama to duk wanda ya ganka baya jin daɗi gashi a matsayinka na abokinsa amma kuma baya son zawarka wajen shi saboda ya san kana da gai'ar ta jesus ka gan shi da takalmi ba ya baka a ina ka su ne aka yi kaza da kaza ka gan shi da riga haka ka gan shi da asubaki ka gan shi da kaza mazala ce wala ta hassasu haka nan kada ku zamanto yan kwarmatu yan kwarmatu ka tsaya ka saurari hirar wani da wani ka ji me ake kitsawa ka ji zancen wance da wance ka ji mai suke kitsawa wannan bai dace ba dala sallallahu alaihi wasallama ce haka nan wala ta najashu kada ku yi wa junan ku cinikin zuri kada ya zamanto kai wa dan uwanka da karhanci ta hanyar ciniki na zuri ciniki na zuri shine kadar ka bata huce jaka hamsin ba idan ka kai ta kasuwa iya jika hamsin za ta tsayar da ita amma ku yi hira da kai da wani abokin ka kadaran nan ta wani ina so ta kai jika 65 to ya za a yi yanzu dabban nan mu haɗe da kai a kara ni zan shiga ta kafar yamma kai kuma ka shigo ta kafar gabas sai lokacin da ka ga cacurudo na mutane a kusa na ka zo ka yi ta kama dabban nan nawa za ka sayan ce ba da jika ta ba ce ka siya hamsin da biyar ce albarka sai ka kai sattin da biyar lokacin da ya zama toni yanzu irin cinikin da nake so shi ne sira ta sattin da biyar in na ce ma albarka sai ka barta wani ya ji haba malam ba za ka sai da sattin da biyar ɗin a san da ya ji an taya sattin da biyar ba zai ce ba a mai da hamsin ko ce siya hamsin da biyar haka zai ce ya saye ta 65 ɗin iya abinda zai ce ya mai da ta yi ce to ai inda ina saidawa da na yi saida wancan to in kai na fama ya shiri ka ce zo ka kudin kai ne mai rabon a zaune a tanaju shi kenan a ziyarar tafi zama ne sila'a liman la yuridu shira'a li yuqi a ghayra fiha kari a cikin kadara ga wanda baya sanya su wannan kadara din saboda ya afkar da dan uwan shi cikin wannan kadara din a daki hancin shi ya zo ya raka wallahi katari na ci da su yi ta 65 wani ya taya ta 65 an hana dabban na amma ni da ke ni ne mai rabu Allah ya kaddara na sami ta a 65 a ce wannan yin to wani kan ya ce an cuce shi ya ce to Allah Allah kiyaye gaba to wannan shine at-tanajush baya halatta haka ma yake alayhi salatu wassalam ya ce wala tahasad kada ku yi wa junan ku hasada hasada shine mutum ya dinga fatan ni'imar da Allah ta'ala bai wa wani Allah ta'ala ya amshe ta an ya tamanna al-insanu zawala ni'imati ghairihi mutun ya dinga fatan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa wani ina ma ni'imar na a ce Allah ya amshe ta wannan tana da kai cuta hasada tabo ne wanda yake mai girma saboda lokacin da bawa ya zamanto yana wannan fata din Allah ya baiwa wani dukiya yayi fata Allah ya amsha wannan dukiyar imma dai ta dawo hannun shi ko kuma ya zamanto da shi da shi sun yi ragas kowa ya rasa wannan kamar yana cin gyaran Allah ne yana ganin cewa Allah ya yi kuskure saboda dukiyar nan da ya baiwa wani bata dace da shi ba yana ganin cewa Allah subhanahu wata'ala rabon nan da ya yi rabo mai kyau ba sai zamanto tana da ayyubu mai girma hakanan wajen abin da ya shafi mutum ya ga wani da kwanciyar hankali kaga wane yana kulkul ya fito hankalin shi a kwance da gida ka dinga fatan ina ma dai a ce yanda matarka take tayar maka da hankali shi ma a ce tana tayar mai da hankali ba shi ba zaman lafiya ina ma ma yanda kake cikin kangi na wahala shi ma a ce dan uwanka ya shiga wannan duka bai dace ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce kada ku yi wa junanku hasada to hasada akwai a alyibba wato shine fatan samun matsayin da wani yake ciki wannan ba a ce mai hasada kai tsaye a hasada dama kashi biyu ce akwai wanda take mahamuda akwai kuma mazmuma mazmuma ita ce irin dai wanda yawanci mutane suke akwai ce yawanci wanda muke yi mutum za ka gan shi cikin ni'ima ka dinga fatan Allah ya amsha wannan ni'imar ka ce ai yanzu zai dawo shi ma ya zauna mu dinga cin kanmu ka ga wani a saman moto ka ce zai kashe motar da shi ya dawo mu zauna ba za ka taba mishi watan Allah sa ya bada shi lafiya ya sai mota ka ga wani a saman keke ka ce a ramu ya ce a yanzu wani guri zani ka ce ta kare keken ta ka zo ka mu zauna dan da kai maimakon ka mai addu'a Allah ta'ala ya sa ya bada ta lafiya ya canza ya sai moto shi kuma ba wai ya kashe ta lafiya ba saboda in ya kashe ta lafiya ai ba ai ba ya taimaka wa na ƙasa da shi sai ya sayi moto shi kuma mai moto shi kuma Allah ta'ala ya sa ya bada lafiya ya sayi wani sabo ko kuma ya sayi mota haka idan ka mai wannan fata da lokacin da kake mai wannan addu'ar kar kai tunanin shi kakewa kanka kakewa saboda akwai mala'ika a wajenka yana amsa yana cewa amin wa laka bil mithli duk addu'ar da kai wa dan uwanka musulmin alkhairi to akwai mala'ika kamar da hadisin abu darda wanda yana cikin sayo musulmi ya tabbatar da haka mazala salasalama ce da awatul mar'il musulmi da akhihi bi zahar da gaibi mustajabatu addu'ar musulmi ya yi ta ga ɗan uwanshi musulmi a bayan idan shi amsashiya ce inda ra'asihi malakul muwakkalu kullama da ali akhihi bi khairin qala malakul muwakkalu bihi amin wa laka bil mithli lokacin da kai wa ɗan uwanka musulmi addu'a ta alkhairi Allah ya sa a zauna lafiya Allah ta'ala ya sa ka tsofa lafiya Allah ta'ala ya baka ikon rikiya wannan ni'ima da Allah ta'ala ya baka to shi ma mala'ika zai ce amin kai ma Allah ya baka irin abin da kai wa ɗan uwanka fata na alkhairi da shi sai ya zama to kai ba ka da yanzu amma kuma la'alla nan da sati daya kwana goma kwana ashirin ko gobe kaga ka samu wani aiki wanda baka taba tunanin shi ba kana zaune a titi kana shan shayi wani ya kira ka ce abokina kana yana takarrun ka suna na kace eh to akwai kaza kaza ya fito yanzu ka ajiye dosan ka na bada sunan ka shikenan ka hau ka hau kai ma ka huce sai zaman to ka mai hasada ka ce zai tarro ka nan yanda yake zaune da ba shi da aikin komai haka nan za a ɓace wani aikin a dawo ya dawo mai zauna tare da kai wanda hasada ce mai ciwo ko kuma mutum kaga cewa dan uwan shi yana cikin ni'ima sai ya je shi ya dinga fata ya yi ta zagon kasa yadda za a kwace wannan alheri din daga hannun wancan wani a danka mai shi wannan shi ma bai dace ba kaya a wajen Allah suna da yawa idan wani matsayi ka nema sobanka ya nema sai Allah ya kaddara sobanka aka bai ka yi mai addu'a Allah ta'ala ya taya shi da Allah ka yi rabon naka zai zo shi in ya zo shi sai ka yi tunanin cewa wannan wanda ka rasa shi bai kai kashi ɗayan goma wanda ka samu ba saboda wani lokacin rashin haƙurinmu shi yake sawa ba ma samun abubuwan da ya dace hasadarmu da fatan rashin alkhairi ga 'yan goma musulmi manzo sa salama ya ce kada ku yi wa junanku hasada to amma irin abin da ya shafi aljibuka kaga mutum da alkhairi ka dinga fatan Allah ta'ala ya dawomar da mai da wannan alkhairin kai ma kuma Allah ya hore maka irin nashi alkhairin idan ya zama to wannan mutumin mutumin kirki ne wannan babu laifi mu ce wannan fata ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithu abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da Allah sallallahu alaihi ya ce la hasada illa fi sunnataini rajulun atahu Allahu alqur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar bayyake alaihi salatu wassalam yace baya halatta wani yayi fatan samun matsayin wani face dai cikin abubuwa guda biyu abu na farko mutumin da Allah ta'ala ya bashi haddan alkur'ani kuma ya zamanto wannan kur'ani ya zama shi ne adireshi nashi idan ka gan shi halayen shi san makalkal da halayen ma'abucin kur'ani halaye ne kawai na ma'abucin alkur'ani da ka gan shi ka ga ahalin kur'ani za ka gan shi mutum ne wanda mai nutsuwa ba hayaniya za ka gan shi mutum ne wanda yake mai karatun alkur'ani za ka gan shi mutum ne wanda yake mai kaskantar da kai da 'yan uwanshi musulmi za ka gan shi mutum ne wanda yake kokarin kiyayewa dokoki na Allah yanzu irin wannan kaga irin wannan mutumin ka ce Allah ya baka irin karatu na wani saboda kai ma ka zama ɗaya daga cikin wanda za su raya al'umma musulmai ta hanyar abin da Allah ta'ala ya baka na alkur'ani ka zama to ka buɗe makaranta al'umma suna amfana da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na alkur'ani da ilimin da Allah ta'ala ya baka na suna kamar yadda wane dubbai na al'umma suke buruwa da shi to wannan babu laifi kai wannan fatan amma ka yi fatan Allah ta'ala ya baka karatu irin na wane wanda wannan wane kuma la'alla ya keta dokar Allah ko yana cikin keta ta za ka yana da ƙur'ani amma kuma ƙur'anin ba shi ba ne a gabansa ƙur'anin shi bai hana shi ba yaudara ƙur'anin shi bai hana shi ƙarya ba ƙur'aninsa bai hana sa cin mutunci ba ƙur'anin shi bai hana shi ba kiyayewa dokoki na Allah za a gan shi inda ake dara a tsakiya yake za a gan shi inda ake zalunci a tsakiya yake inda ake da karhanci a nan yake ba ruwan shi da mai Allah ya ce mai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ba ruwan shi da kiyayewa dokoki na Allah kaga wannan karatun shi zai zama so balun alaihi saboda dama alqur'ani ɗayan biyu ne in ma hujjatul laka wa alayka amma ya zama to hujja a kanka ko ya zama to hujja a gare ka to lokacin da qur'ani ya zama to hujjatul laka wannan shine abin da ake so amma ya zama to hujjatun alayka wannan ba a sa haka ta zama to kana karanta alqur'ani amma kuma zai zama hujja ne a kanka alqur'ani saboda kamar yadda yake cikin al-musnad na Abu Ya'la Allah ta'ala ya ji kansa da rahama hadithu abdullahi da amur ya ce alkur'ani zai zama to lauya na mutum ranar tashin alkiyama ɗayan biyu ne ma ya zama lauya wanda yake mai fada da mai alkur'ani ko ya zama lauya mai ba da kariya ga mai alkur'ani ma yake alaihi salatu wassalamu zai ce fa yata matsal alkur'ani khasman duna fa yaqulu ya rabbi hammaltahu iyaya fa sharru hamil ta'adda hududi wa dayya fara'idi wa rakiba ma'siyati ce ya Allah wannan bawan naka ka bashi ka bashi haddata amma kuma sai ya tozartar da dokokina ya tozartar da farilloli ya yi ta aikata ayyuka na sako kamar ma bai san alkur'ani ba fala ya samu yadda zifu alaihi bil hujjaji hatta yi galifa sha'anuka bihi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ba zai gushe ba wadda alkur'ani yana ta kawa hujjoji a gaban allah akan cewa wannan mutumin mutumin banza ne har sai Allah ta'ala ce to an barka da kai da shi yanda za ka yi da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa ya khudu bi yadihi fa ma yursiluhu hatta yakubbahu ala sakhratin fi nari jahannam sai ya kama hannun shi ba zai sake shi ba har sai ya kifa shi akan falamun dutse cikin wutar jahannam sai kuma a zo da alqur'ani da kuma mutumin da ya zamanto yayi aiki da alqur'ani a wannan gida na duniya فيتمثل خصما دونه فيقول يا رب حملته حملته إياي فكان خير حامل wato wannan bawa naka ka ba shi haddata kuma ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan zakakuran wanda suka haddace ni kuma suka zamanto masu aiki da ni ya ce ya kiyaye dokokina sannan kuma wa amila bi ta'ati ya yi aiki da yin biyayya ta ta hanyar abin da na ce shi yake aikatawa abin da na ce a bari shi yake bari fa ba ya zalu ya ƙazifu lahu bil hujjat hatta yuqala fa sha'anuka bihi ba zai gushe ba yana ta kawo hujjoji na bayar da kariya ga shi wannan mahaddacin alkur'anin har dai daga ƙarshe Allah ta'ala zai ce to an barka da shi mai abin da kake so fa ya khudhu bi yadihi fa ma yursiluhu hatta yaksuhu kullatal istabraq ma'aiki alayhi salatu wassalam yace wannan bawan qur'ani zai kama hannun shi ba zai sake shi ba har sai ya saka mai asin da asin na wato tufafi na alhari sannan kuma ya shayar da shi giya ta aljanna sannan kuma ya kai shi masaukin shi cikin aljanna hadith yana cikin al-musnad na al-imam abu ya'la al-musibi Allah ta'ala ji kansa da rahama to ma yake alayhi salatu wassalam yace mutumin da ya zama halayensa da alqur'ani halaye ne wanda yake sun dace da da alqur'ani wajen abin da ya shafi mu'amalarsa mutum ne wanda yake mai dadin mu'amala wajen abin da ya shafi maganganunsa akwal nasa akwal ne wanda sun dace da alkur'ani sun dace da sunna wajen abin da ya shafi tasarrufat nasa tasarrufat ne wanda sun dace da alkur'ani sun dace da sunna to shikenan yanzu ne babu laifi bawan Allah musulmi yayi fatan Allah ya bashi irin wannan karatu na wannan mutum ba kowane mai karatu bane zaka ce Allah ya baka irin karatun shi akwai wanda karatun shi wabalun alaihi ne akwai kuma wanda karatun shi yakunu shafa'atan lahu to wanda karatun shi zama to shafa'a lahu ne shine yake halitta ka yi fata Allah baka matsayi irin nashi sai kuma na biyu da mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma yana kashewa wannan dukiyar tashi akan da'a ta Allah subhanahu wataala dare da rana so wannan babu laifi ka yi fata Allah baka irin wannan dukiyar kai ba dukiya ba a bar kyama bace a bar so ce amma idan ta zama to a hannun mutumin kirki ni'mal malu as-salih lirrajul salih madalla da dukiya ta gari a hannun bawan Allah na gari ba da kaga mutum a cikin latsitsiyar mota baka ce Allah babu dukiya irin ta wani la Allah hanyar da ya biyo ne mu dukiyar nan in kai za a ce ka ba hanyar nan ka samu wannan dukiyar zaka ce ka hakura ka zauna da talauci hal abada saboda hanya ce ba ta da kyau ba wai daga ganin mahauci ba sai miya ta yi daɗi mawadaci ba ne na san shi kasuwancin ci da yake yana ɗaya daga cikin masu tausayi cikin kasuwa yana daga cikin alhazai masu tausaya wa talakawa in ka je siyayya wajen shi sai inda karfin shi ya kare wajen tallaba maka zai ga ya yi iya ƙoƙari yadda ya yi isani zuwa gare ka ba ruwan shi da cewa kai mawadaci ne mai ƙaramin ƙarfi da shi da abin da yake kallo yanda ya siyo kayan nan da rahusa ya isar da shi zuwa ga bayan Allah shi ma sayar da shi da rahusa sai kuma wajen abin da ya shafi duk waɗanda suke ma'amala da shi baka taba ji an ce yana kuɗi da ruwa ba sannan kuma ka san ya sa hannu a waccar gidauniya ta alkhairi ya sa hannu a waccar gidauniya ta alkhairi shine bangaren masallaci shine bangaren makaranta shine bangaren likita shine bangaren kaza shine bangaren kaza ayyuka na alkhairi to yanzu babu laifi a wannan lokacin ka yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya baka irin dukiya ta wane saboda ka zama ɗaya daga cikin wanda musulmai suke moruwa da abin da Allah ta'ala ya hore maka saboda wani lokacin bayan Allah musulmi muna da waɗansu fahimtoci wanda bai kamata a ce muna yin su ba dukiya ta hannun mutum idan ka san ta inda ta fito to shi ke halitta ka yi mai ka yi fatan samun irin wannan dukiya ta shi in ta dace saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce dan yin falita ibnu adam min ihda salatin shedan ya ce dan adam ba zai kubce ba daga hannuna daga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda uku in ba akhdhul mali bil ghairi hillihi aw wad'uhu fi ghairi hillihi aw yamna'u fi haqqi imma dai ya samu dukiya ba ta hanyar da ta dace ba wani za ka ga ya nemi dukiya ba ta hanya mai kyau ba to lokacin da bawa ya nemi dukiya ba ta hanya mai kyau ba sai ya kashe ta ta hanya mai kyau a Allah subhanahu wata'ala ba zai amsa ba kamar yadda hadisai da dama suka tabbatar haka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lokacin da bawa ya zamanto ya nemi dukiya ta hanya mai kyau to in ya zama ya neme ta ta hanyar mai kyau shi ya ce to ni kuma zan sa shi ya kashe ta ta hanyar banza ga shi na an sani kwadago ne yake aikin shi ne yake neman kuɗi shi ne wanda shari'a ta musulunci ta halitta mashi amma kuma ga shi ya je ya buɗe barasa can ya je ya yi gini da kaza can ya je ya yi gini da kaza can wanda kowanne musulunci yana Allah wani da wannan aikin to shedan kenan da wajen samun dukiyar ya same ta ta hanya mai kyau amma kuma shi sai kashe ta ba ta inda ya dace ba idan ya zama to bawan Allah musulmi ya tsira ta hannun shedan daga samun dukiya ta hanya mai kyau da kashe ta ta hanya mai kyau to kuma shedan sai ya sa mai kiya wajen fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar tashi sai ya zama to gashi na ayi lissafi dukiyarsa zai ba da kaza a cikin haƙƙin Allah ne wannan zakka ce ta wajibi zai fitar amma idan ya lissafi ya ga kuɗin yana da yawa ya za ya ɗauka ya tallaba wa miskini wani halwatarai ya zama ya zama wani abu shi ma ya nena shi sai ga ya hana ta yi wani hanyar zai fitar da miliyan arba'in cikin dukiyar da Allah ya hore mishi shike da maimakon ya diba waɗansu wanda suke ‘yan kasuwa ne wanda sun kwanta dama ko kuma rashin jari ya sa su tafi maimakon ya musu yayyawa mai kyau sai ya zo miliyan arba'in ɗin nan ya tashi raba ta kan mai jika kan mai jika biyu haka zai raba ta wani jika biyu wani jika wani dala ɗari kuma wajen raba wani ma ana ta rikici wani ya je shi an hana shi cin abinci na safe na rana sai cat wajen karfe biyar na marice ya samu jika biyu kuma ya zo shi rashin lafiya ta kwanta su an kai shi likita an kashe mai jika goma haka zaka ba ta yi ba ka je ka samu jika biyu kuma ka ci jika goma to amma in ya zamanto wajen haƙƙin Allah yana bayar da shi yadda Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda aya ta gaba za ta yi mana bayani to sai ya zamanto ya fita daga cikin tarko na shaidan guda uku ya same ta ta hanya mai kyau ya ɗora ta ta hanya mai kyau kuma ya tabbatar da cewa haƙƙin Allah na cikin dukiyar shi ya fitar da shi to wannan sai ka yi fata irin wannan dukiyar tashi ya tabbata cikin al-musnad na Imam Ahmad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama hadithin Anas bin Malik Anas bin Malik yace wata rana kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yaqulu alaikum al'ana rajulun min ahli al-janna hadisi Anas bin Malik wanda da sanadi wanda yake ingantacce akan sharadi na Bukhari da Muslim saboda ya zo ta hanyar Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sanani daga Ma'mar ibn Rashid al-Azadi zuwa ga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri zuwa ga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare ta da shi wato sanadi ne wanda akan sharadi na Bukhari da Muslim ma'aiki alayhi salatu wassalam Anas dan Malik yace mun kasance muna zauna a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yace yaqulu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna wani mutum ɗaya daga cikin in aljanna yanzu zai fito wajen ku za ku gan shi yace fa bala'a rajulun min al-ansari tanqufu lihiyatuhu min wudu'ihi sai wani mutum daga cikin mutanen madina kawai ya fito ya shigo cikin masallaci gemanyar shi tana ɗugo na zubar da ruwa na alwala ya yi alwala ya zo shi takalmar shi ya rike su a hannun shi na hagu sai ya zauna washe gari hannu anas ɗan malik ya ce muna zaune ma'aiki ya ce ruwa alaikum la'anar rajulu min ahlil janna ɗaya daga cikin yan aljanna yanzu zai zo shi uban shi hannu wannan mutumin ya fito daga hanyar da ma'aiki ya faɗa yadda ya zo shi ajiya ya yi alwalla gemanya shi tana ɗabar ruwa haka ya shigo yau ba ta kalmar shi a hannun hagu washe gani ma haka malala sai da ya faɗa su to bayan ma'aiki ya tashi sai abdullahi bin amur ibn al'as allah ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa sai ya tashi ya wannan mutumin sai ce da shi bawan Allah innahu inni qad la haytu abi wa aqsamtu alla adkhula alayhi salatan fa in awaita fa in ra'aita an tu'yani ilayka hatta tamdiya fa'alta fa qala na'am Abdullahi da Amr yace bawan Allah yace na dan samu rikici da ni da mahaifina na yi rantsuwa da Allah ba zan shiga gida ba zan koma gida ba sai na yi kwana uku to yanzu ba ni da gurin kwana ne in za ka iya mun ƙoƙarin ka bani damar in kwana a wajen ka tsawon kwana ukun nan saboda kada in karya rantsuwa ta to Allah maka albarka ya ce babu ne shi Anas dan Malik ya ce Abdullahi da Amr Allah ta'ala kare da da shi shi wannan hikimar da yayi shine dan ya je idan yayi kwana uku yana tare da shi zai ga aikin da yake da dare ya ga wata ibada ce ta sa har ma'aiki ya ce dan aljanna zai shigo kuma har sau uku shi yake fitowa ya ce abdullahi da amur ya ce da dare in mawa kwanta tunanin shi barci nake ni ko ba barci nake ba so nake in ga iya adadin rakawoyin da yake da dare don in yi koyi da shi ce sai ga in ya kwanta baya tashi har sai an kira salar asubai kawai ni dai abin da na san yana yi in ya motsa cikin dare yana ambatan Allah yana kabarbari irin addu'a da ake idan an tashi cikin dare yace sai kuma wannan kwana hukun da muka yi tare da shi da dare ko da rana ko da murece ko da safe ban taɓa baji ya faɗi wata magana in ba alkhairi ba bai yi da wani ba bai zalunci wani ba bai yi wani abu ba ya ce to bayan kwana uku sun wuce ya ce to bawan Allah kwana uku sun kare ku ya ce kwarai ku ya ce to bari in gaya maka ya ce inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar ce ba wata matsala tsakankanina da mahaifina ba wata kaurace mishi da nayi gashi na ji ma'aiki alaihi salatu wassalamu tsawon kwana uku yana fadar cewa ya dakhulu alaikum la'ana rajulun min ahli janna fa talata anta salatu mirar ce na ji ma'aiki yana cewa ɗan aljanna zai shigo wajen ku zai bayyana a gare ku kuma a cikin kwana uku nan duka kai ne kake bayyana to sai na so fa ahbabtu an akuna ma'aka li anzura ma amaluka fa abtadiya bika yace sai na so in kasance tare da kai tsawon kwana uku dan in ga me kake aikatawa da dare wanda har ma'aiki alayhi salatu wassalam ya baka wannan satifike na aljanna har sau uku dan nema in yi koyi da kai in dinga irin wannan aikin da in samu satifike na aljanna to sai na ga ba wani aiki da kake aikatawa na dare ki ya budal da sauran sai ce to me kake aikata wanda ya kai ka wannan da ce ma huwa illa ma ra'aita ce ba wani abin da nake aikata kawai abin nan da ka gani tsawon kwana uku da muke tare da kai shi ne Abdullahi da Amr ce kai abin nan naka ba shi da yawa to ya juya zai shirye ce da'ani sai ya kira wani ya ce haka ya ce ba huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimin ghishan wala ahsadu ahadan ala khairin a'dahu Allahu iyyahu yace babu komai sai abin da ka gani amma dai ni bana yi wa kowa cikin musulmai albushu duk wata mu'amala da zabi da kai zan yi maka ita ne a fili karara babu albushu wanda albushu shine cuɗanya kyakkyawa da mummuna ko wanda za ka ga yana albushu cikin tafiyarsa abinda ba kwaleti ba ne ya haɗa shi da kwaleti shinkafa mai buhun garara an san kalarta amma sai ya kawo guda ashirin mai buhun garara sai ya ɗako ɗaya wanda ba mai buhun garara ba ya cakuɗa su ya cakuɗa su sai ya buhun garara guda ashirin da ɗaya yanzu idan ya tashi zai sai da ita waccar ya sayo ta sha uku wannan mai buhun garara jika ashirin ashirin ake sai da su in ya tashi dukansu zai musu zubin gora ne zai sai da su duka jika ashirin ashirin ya yi algushu ya cuɗanya kwaleci da wanda ba kwaleci ba to wani za ga cikin kasuwancin shi yana irin wannan to cikin harkokinmu da dama za mu gama da irin waɗannan wani lokacin abin da kai ka sani ba kwaleci ba ne sai ka haɗa shi da kwaleci ka ce kuma duka ɗaya ne ya ce to ni ba na irin wannan sannan kuma ba na yi wa kowa hassada kan alkhairin da allah ta'ala ya bashi a lokacin sai abdullahi da amur ce fa hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutim wannan tada da ta kai ka wannan matsayi ita ce ba za mu iya ba wannan tada ta rashin hasada ita ce ba za mu iya ba amma lokacin da bayi ya zamanto sun tsaya tsayin daga suna yi wa junansu alkhairi suna yi wa junansu fatan alkhairi suna yi wa junansu addu'a ta alkhairi to alkhairin da zai malale su ba wai alkhairi bane na ni ɗaya ko kai kaɗai ko su kaɗai alkhairi ne na mu duka saboda lokacin da ka yi wa ɗan wanka musulmi addu'a shi ya maka addu'a sai ya zama to an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana amma dai bin yarda da da karhancin da kake yi wa mutane ba kai ma baka yarda da karhancin da nake yi wa mutane ba wancan shi ma yana da karhancin mutane sai ya zama to mu duka ba yarda da tsakankaninmu wannan abin sabula ce nake so ta kirki nake so ga ta ta kirki ce sai na ta sawa ka ce a'a wane ni da ta kirki ne ita kince ta kirkin ce saboda na san yanayin ka kai ma ka san yanayi na da sauransu bai kamata mu haka nan ba wannan halayya ce ta yahudawa yahudawa su ne masu hasada kuma su kuma lokacin da suke yi wa musulmai hasada saboda sun san wannan alkhairin da musulmai suke ciki shine alkhairi mai dorewa duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah tabaraka wa ta'ala ce ko kuma za su yi mutane hassada ne kan abin da Allah ta'ala ya ba su na faralarsa Allah ce hakika mun baiwa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da iyalan gidansa hikima sannan kuma mun ba su mulki wanda yake mabayani wa ce na mulkan azima mun ba su mulki wanda yake mai girma Allah ta'ala ce wa dulau takfuruna wato waɗannan yahudu da nasaru sun yi ta fama sun yi ta mangarin dama ma dai a ce kun kafirce wa Allah ta'ala kamar yadda su ma suka kafirce fatakunu na sawa'a ku zamanto da ku da su duk ɗaya ku zamanto da ku da su matsayin ku ɗaya a wajen Allah ba wanda ya fi kowa saboda su ma Allah ya yi fushi da su kuma Allah ya fushi da ku to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su wannan hasada da suke yi bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam jakada ne na Allah sai zamanto suna hasada suna ganin cewa ma'aiki ba wai jakada bane na Allah ya tabbata cikin musnad na al-Imam al-Bazzar hadithin alfaltani ibn asim faltani ibn asim wata rana ce muna daure da maki alayhi salatu wassalamu a cikin masallaci sai kallon shi ya isa zuwa ga wani mutum ya ce wala yi na zai hulu kalama illa kwallon labbaika ya rasu lalla wato duk wata tattaunawa da za su yi da ma'aiki shi wannan mutumin sai ya ce wa Allah na amsa maka ya jaka da Allah sai maza Allah sallama ya ce mashi a tashadu an ne rasulullahi ce da haka shaida ni jaka da Allah ne ce mishi a'a ba zan shaida ba ba yahudi ne ce mishi a takarau taurata ya ce kwarai ba kana karanta a taura ce mai kwarai wani injila ya ce kana karanta injila ya ce kwarai ya ce wani ƙura'an ya ce wallazi na musibiyani lau a sha'u da karatu ya ce na rantse da sarkin da raina yake hannunsa shine Allah da na ga dama ƙura'an ma da zan karanta ba dai ba na karanta shi shi bai gudu ya gawa baki ya ce to fahalta jiduni fi taurati wal injili nabiyan shin ka samu labarin cewa ni annabi ne a cikin littafin a tauratin da injila a lokacin sai shi wannan bai hudu ya ce sau haddithuka yanzu zan baka labari ya ce da jidu mislaka wa hay'ataka wa misla makharajika abinda muka samu a cikin a taura mun samu mutum irin kare kwata muka cinka yake irin kamar nan taka irin kamar kaci haka inda ka fito din daga nan shi ma zai fito wa kunna narju an takuna fina mun kasance muna fata a ce ka fito daga cikin mu amma falamma kharajta takhawwafna an takuna anta lokacin da ka bayyana sai muka ji tsoron a ce kai ne annabin karshen zamani fa nazarna fa idza huwa laysa anta sai sai muka leka mu ga ashe ba kai din bane wato shi ma ba yahudan ya ce mun kasance a taura yadda sufofinka suke cikin a taura haka mun gansu a tattare da ke saboda a cikin a taura ina arsal za ka shahidan mubashiran wa naziran wa hirzan da ummiyin an ta'abdi wa rasuli sammai tukal mutawajjin laysa bi fadlin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq wala yarfa'u bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfahu wa lan yaqbidahu Allah حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين العمية وآذان الصمة وقلوب الغلفة أثرنا عبد الله بن عمرو بن عاص ولينا cikin sayyid bukhari Allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa to yace yanda kake dinnan haka mun samu mutum irin ka labarin shi kuma shine annabin karshen zamani daga inda ka fito a makka haka mun samu cewa wannan mutumin zai fito daga nan ne kuma zai yi hijira zuwa ga garin da akwai dabino a cikinsa to mu yi tunanin za ɗaya daga cikin yahudawa ne lokacin da ka bayyana sai muka ga kai barka daga cikin yahudawa to sai muka ji tsoron kai ne annabin ƙarshen zamanin daga ƙarshe da muka leƙa sai muka ga ba kai bane to sai ma yake alayhi salatu wassalam ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi la'ana huwa wa innahum la ummati wa innahum la aktsaru min 70 alfan ya ce na rantse da sarkin da raina yake hannunsa ni ne annabin da aka ba da labarin zauwar shi a cikin attaura kuma shi ni ne annabin da annabi isa alaihi salatu wassalam wato ya faɗi labarin zauwar shi a cikin littafin injila mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad yace ni kuma wannan da kake gani al'umma ta ce kuma sama da dubu saba'in suke sama da dubu saba'in suke a ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa mai haka saboda hasada su yahudawa za mu ga cewa gurare da dama allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu cewa ma'aiki zai zo kuma sun san da hakan da amma kuma za suke hasada allah ta'ala ce wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قول يسبتهون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين wato lokacin da abin da suka sani da cewa ma'aiki alaihi salatu wasalamu zai zo shi da littafi na alkur'ani abinda sun san da wannan labarin ba shekara ɗaya ba biyu ba uku ba abu ne wanda yake tabbata a cikin littafin a taura da lejira amma kuma sai suka karyata sai kafirce da shi fala'anatullahi al-kafirin sai Allah ce bi isa masharu bi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wal kafirin azabun muhin gashi nan kuma aya can gaba kafin mu zo ma nan sakh Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم to bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su cikin littafin at-taura cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine annabin karshen zamani kuma Allah ta'ala ya turo shi da alqur'ani sai zamanto sun kafirce saboda hasada to wannan waɗansu daga cikin malamai wato ana irin su a sheikh muhammad salim al-uthaymeen allah ta'ala cikinsa da rahama ya ce wanda yake nuni akan cewa idan mutum ya ƙi gaskiya saboda bata bayyana a gare shi ba gaskiyar ya yi faɗa da ita yana da kwai uzuri sama da wanda bayan gaskiya ta bayyana a gare shi ya zama to mai rikici da ita idan ya zama gaskiya ta bayyana ga mutum ƙwaro-ƙwaro ta bayyana a fili ƙarara kuma sai ya doge kan abin da yake kai na rashin kirki na rashin ba'a to a wannan lokacin ne za ka mai hukunci akan abin da ya dace da shi amma mutumin da shi bai san abu ba sai ya zama to kuma yana faɗa da shi saboda al'insanu a nuhu ma jahila za ka mai kusuri balkan zabu ne malam muhitu bi ilmihi walan baya a cikin ta'abi kuma lokacin da haka cewa mutum yana hasada hasada kamar yadda hausa suke ta ga mai rabo taki haka ne lokacin da bawan Allah musulmi yana hasada wanda yake yi wa hasada din zai dinga ganin shi yana ci gaba ko da shi wanda ake yi wa hasada din baya ci gaba wannan sunna ce ta ta rayuwa duk wanda ake yi wa hasada in zai yi wanka ya sa kayan shi na jiya ya fito to wanda yake mai hasada in ya gani ya ce kai shegen sabon dinki ya shi ce mai energy ne wanda ya sa saboda wani lokacin kaya ya sha guga da sauransu kayan da kayi wata baka saka ba in ka saka ka fito musamman in farare ne kyaran daga makiyinka ya gani abokin hasara zai ce kai mutum ya yi sabon dinki ce ba sabo bane na dani wannan haka ne kullum da haka fito da haske shi kuma ya dinga ganin ni'imar da Allah ya mishi ya dinga rena ta hasada ciwon ta shine ni'imar da Allah ya maka za ka rena ni'imar da Allah ya maka ka dinga hangen Allah ya yi wa wani ni'ima wanda bai kamata ba kuma Allah ya mishi wannan ni'ima kai kana cin gyaran Allah kuma ka manta da alherin da Allah ya maka tana yanda hasada take cinyewa kyawawan ayyuka na mutum kamar yanda itace ne suke ciyuwa busassun itatuwa idan aka kunna wuta a cikinsu haka hasada take cinyewa kyawawan ayyuka na bawan Allah musulmi Allah ta'ala ce fa'afu wasu fa'afu ku kau da kai ku yi yafiya game da su waɗannan yahudawa da ililinsu wanda suke cutar da ku wasfahu ku kau da kai ku yafe musu wato al'afu shi ne a yafiya ka ce ka yafe asafu ka shi ne ka manta da abin da ya faru na baya bayan ka ce ka yafe ɗin to ya zamanto kuma ka manta da abin da ya faru na baya na abin da aka maka da rashin kirki to Allah ya ce ku kauda kai ku yafe musu hatta ya ati Allah bi amrihi har dai Allah subhanahu wataala ya zo shi da al'amarinsa a cikin su waɗannan Yahudawa a cikin su waɗannan mutane wato wannan aya gabar nan fa'fu wasfahu hatta ya ce Allahu li amrihi malaman tafsiri sun yi sabani akan ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa wannan gaba an shafe ta da ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'minu jizyata an yadinhum sajidun lokacin da wannan aya Allah ya saukar da ita ta abin da ya shafi yafiya da kau da kai ga waɗanda suke ba musulmai ba lokacin da musulunci da musulmai suna ‘yan kaɗan ne amma lokacin da musulmi ya zama to yana da kwai shauka sai zama zancen a yafe ma bai taso ba kafiri ɗaya biyu ne amma dai musulunta ko ya ba da jizya idan ya iya cikin waɗannan guda biyu to za a yaƙe shi wannan shine abin da musulunci ya tabbatar da ƙarshe kamar yadda ayoyi na da Qur'ani suka tabbatar hatta yi wa jizyata an yadin wa musajuna ko musulunci ko kuma su ba da jizya amma inda ba haka ba za a yake su wannan shine ra'ayi na Abdullahi dan Abbas daya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wanda ana ce mai tarjuman Qur'an Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai na maiki alaihi salatu wassalam ɗaya tamkar da goma kenan wajen abin da ya shafi tafsiri za mu ga cewa dullabuhu su ne tabi'ai wanda suka fi kowa yawan tafsiri irin su mujahid ibn jabar irin su sa'id ibn jubair irin su ikirma da sauransu cikin ɗaliban abdullahi da abbas za mu ga cewa maganganunsu a cikin tafsiri ya fi sauran maganganu na waɗansu daga cikin tabi'ai saboda su suke tare da abdullahi da abbas a birnin makka amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba aya ba ce wanda take mansuha saboda wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi na suratul bakara ita kuma suratul bakara an saukar da ita ne a madina wanda madina da suratul bara'a suratul tauba kenan da suratul albakara dukkaninsu an saukar da su a madina sai dai tauba ita ce ƙarshen surar da aka saukar da ita bakara kuma tana ɗaya daga cikin surar da aka saukar da su a madina ba ita ce ta ƙarshe ba amma aya ta ƙarshe wanda aka saukar da ita a cikin bakara kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa kamar yadda yake cikin al-mujammu tabarani al-kabir a fi qawli ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah annaha akhiru ayatin nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato aya ta karshe wanda ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a hadithin al-bara ibn azib wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar da shi kuma aya ta karshe wanda ta sauka ita ce sabtuna ka kulli lahu yutiku fil kalala karshen sura wanda ta sauka konfulat ita ce suratul tauba kamar da yake cikin bukhari da muslim a kuma hadithin umar dan khattab wanda shi kuma yana cikin sunan na ibn majah shi kuma ya tabbatar da cewa akhiru ayatin nazalat ala rasulillah ita ce ayatul riba Umar dan Khattab ya ce inna akhira ayatin nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatul riba wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qulida wa lam yufassirha lana fad'u riba war riba yace karshen aya wanda ta sauka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ita ce aya ta riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min allahi wa rasulihi wa'in tubutun falakun rukusu amwalikun latarɗin nuna wa latudulamun hali zuwa ƙarshen ayoyin da ce to ma'aiki alayhi salatu wasalamu Allah ya amshi ransa da yi mana bayanin ta dalla-dalla ba da haka kuwar riba da kuma duka abin da ya zamanto a cikinsa akwai wato shakka akwai riba inna Allah halikul ala kulli shayin qadir lalle hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya iko ne akan dukkan komai ba wani abu wanda yake gagararsa to duba da cewa za mu ba da lokacin tambaya ga 'yan uwa ya kamata a ce mun sa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan waƙi musalata wa atu zaka saboda amsa tambaya ta minci uku minci hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu tare a cikin lada abinda muka karanta daidai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am ina shugaba na'am babu tambaya ko